da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da biyu ga watan biyar shekara ta miladiya dubu biyu da ashirin kuma asabar kenan sha Allah za mu ci gaba da tafsirin mu a inda muka tsaya cikin suratul jinni za mu tashi aya ta goma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا أنا لنسكن أظن دا أقيم وزن الله صلى الله عليه وسلم وحيي دا قوجان الله سبحانه وتعالى لنسكن لعبارن دا الجنون سكي باير و نسيماني دا سكي da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo suka same shi yana sallah da asuba yana karatun alqur'ani suka ce wa anna sani dai mu min nasalihuna daga cikin mu akwai waɗanda suke mutane ne nagari wato ana nufin su kansu musulmin kenan wannan shine tafsirin da wasu yawancin malamai suka tafi a kansa ai min nasalihuna ai min qawli dinni qala ba'dhum li ba'dhin sai sai ce masake lamma da aw ashabahum ila imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka kira jama'an su zuwa ga imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa inna kunna qabla istima'il qur'ani min nasalihuna wa min al-kafiruna abinda wasu malamai suka ce a cikin mu akwai salihai akwai kafirai amma wasu malamai suka ce wa minna duna zalika ai duna salihi na shi salahi akwai wanda gyaran su bai ba su gyaru kamar yadda salihan bayi suka gyaru ba akwai salihan bayi akwai dan sama sama huwa ashbahu min hamdihi ala al-imani wa shirki wannan wasu malamai suka ce shi ya kama da gaskiya akan a dauka akan imani ne da shirka wato a cikin su akwai salihai mutanen kirki na gari cikin muminan kenan akwai wanda ba su kai haka sala'a ba shine min na nuna zalika akwai wanda ba su kai ba su kai salihai sala'a ba dama kuma cikin al'umma kullum haka ne akwai zababbun bayan Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma auratan alkitabul ladina safaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil sabiqun bil khairat Allah ya gadar da waɗanda da Qur'ani ko littafi ga waɗanda ya zaɓa daga cikin bayinsa akwai wanda ya zalunci kansa wato ba bai yi imani ba yana aikata fasikanci ko kuma suka ce a nan duk zallan musulmi ne ake magana a cikin musulmin makaranta alqur'ani akwai wanda Qur'anin bai amfana masa komai ba ya karance shi baya aiki da shi ya zama kamisilin himari da hamilu asfara wannan shine zalimin ne nafsi wa minhum muqtasidun akwai wanda khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a wayannan asallahu an yatuba anhum wayannan sune group din mu bayi sauran yaku bayi wayanda mun san mu masu kuskure ne mun san kuma mu wani lokaci mukan dan Allah ya mana muwafaqa a dan yi abu mai kyau wa minhum sabiqun bil khairat sai kuma sabiquna sabiquna wayannan ko dai manya manyan bayin Allah wanda Allah subhanahu wataala ya saba to su ma suka ce yanda muke haka su ma suke akwai salihuna akwai mutawassiduna akwai duna zalik kunna qara'ita suka ce mu ma mun zamo mazahiba mukhtalifa mun zamo wato ra'ayoyi ne daban-daban ومن الصالح أتم أطينا جري ومن الصالح أطينا بنزا وفينا التقي أتم أطينا قرآن الله والشكي أخركما matsiyacin lahira wanda baya tsoron Allah na'am وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا na'am wa anna har yanzu mu zananna mun yi yaqini shine fassarar da yake rinjaye ba zannu na zato ba wato mun tabbatar alimna wa aikanna mun sani mun kuma sakankance saboda imani mai shakka ba a karɓarsa imanin mutaraddid ba a karɓa ana son imani ne al-yaqi imani bil yaqini kuma al-jazim imani da yaqini kuma wanda mutum ya yanke shine suka ce wa anna mu zananna mun tabbatar wato anna Allah qadirun alaina Allah ne iko ne a kanmu wa annana fi qabdatihi wa sultani mu kuma muna cikin damkan Allah ne ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha wa sultani muna cikin wato kudurar Allah aina ma kunna a ko ina muke saboda haka lan nu'jizahu ba za mu gagare shi yayi abin da ya ga dama da mu ba idan kuma da za mu yi laifi mu sai za mu gudu lan nu'jizahu haraban ba za mu iya tsere masa wajen gudu ba inda duk za mu je Allah na tare da mu Eh, duk inda kake Allah na tare da kai da jinsa da ikonsa da kudurinsa da iradarsa da kuma kayyumiyarsa da tasarrufinsa saboda haka ina za ka je ka tsere wa Allah shi ne suka ce ba za mu iya tsere masa ba haraban wajen gudu na'am وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا wa'anna mu lamma sami'na al-huda lokacin da muka ji shiriya wato muka ji karatun alqur'ani daga wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam amanna bihi sai muka gaskata da abinda muka ji nan kuma muka gaskata da manzancin shi mai karatun shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya tabbatar da cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mabu'usan ila al-insi wal-jinn Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane da aljanna. Imam Hassan ya ce ba asallahu Muhammadan Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jinsi zuwa ga mutane wa jinni da aljanna. ولم يبعث الله تعالى قط رسولا من الجن اما Allah bai taba aiko manzo daga cikin aljanna ba. sai dai a sa su je su saurari na wajen mut- wajen manzo cikin mutane su yi imani da shi. wala min ahalil badiya Allah bai taba aiko annabi ba kauye ba wala min nisa Allah bai taba aiko annabi mace ba wazalika qawluhu ta'ala wannan kuwa dalilin da Imam Hassan ya dogara da shi shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahlil qura kamar da cikin surati Yusuf aya ta 109 Allah subhanahu wa ta'ala ce ba mu taba aikowa ba kafin kai daga manzanni da su gabata illa rijal sai mazaje ba mu aiko mata yasa aka yi ittifaqi sai da na Maryamu waliyar Allah ce siddiqiya ce amma ba annabiya ba ce duk da an ce an aika masa ruhi an aika mata mala'ika jibril da ya ji an same ta hmm ta masallala habakaran sauya ko Hmm. kuma su kai magana da shi ko إني أنا في النبع إن قال إني أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا kai ta magana da ita amma duk da haka ita ba annabiya ba ce da kuma karamar ta da annabi zakariya ya zo ya gani a wurinta lokacin da ya shigo ya ga abincin da ba a lokacin ake samu ba yace ya maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah inna Allah ya rubu kuma ya sha abu gari amma duk da haka wannan sai ya ce masa karama ba za a ce masa mu'jiza ba to dan haka wannan aya ce tabbatar da cewa ba ta aiko mace ba dan haka duk masu cewa an aiko mace ma ka ne kanu suke duk wani hadisi da za ka ma aya ta mun fice wannan hadisin dan saboda wannan ayan da ce Allah subhanahu wa ta'ala ce illa ida ya kasance wahayi da manzanci da maza nuhi ilayhim su muke musu wahayi kuma min ahlil qura daga mazowa alƙaryu muke aikowa mutanen cikin alƙarya ko birni ko alƙarya amma banda ba ƙauye Allah baya aiko ba ƙauye saboda ƙauye ba wai an raina su bane ɗabi'ar su in ka samu ƙauye in ya kai kutub za ka samu akwai jahilci akwai abubuwa da yawa kuma ma inda za a aiko ɗan ƙauye din to zai zama akwai abun gorantawa gare shi wasu shi kuma Allah subhanahu wata'ala baya son ya zama lillahi ahadin ala ala rasulihi minna wani ya rinka gorewa manzonsa ko ta wajen zuriya yasa duk masu cewa zuriya su jefa wani mummunan magana da zan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan ba su ɗaya ganin kirki sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi min asaladin bahira ne da kuma arhamin tayyiba da waɗannan daga tsatso mai tsarki daga kuma mahaifai masu tsarki aka sami sallallahu alaihi wasallam wannan ke tabbatar da cewa abin da Imam Hassan ya faɗa gaskiya ne wa man yumin bi rabbi man yumin bi rabbi duk wanda yayi imani da ubangijinsa wannan fala ya kafu ba'san baya tsoron a tauye masa wani abu daga cikin ladansa wala rahaqan baya tsoron a zalunce shi ibnu abbas ya ce la yaqabu an yunqasa min hasanati ba zai rinka jin tsoron a rage masa wani abu daga hasanati din sa shi Allah maraba yake da wanda yake maraba yake yi da wanda yake bin umarnin sa dan haka sai dai ya tsara maka ba ya rage maka ba saboda karinci na Allah subhanahu wataala man da karimi waye zaka masa abu daya ya baka sakamako goma dan adam in ya ninka maka mana ta ai ribar da kaci ta yi yawa dubu goma na taɓa amfana da zaurin ka yau na baka dubu ishirin ko to shi Allah in ka ba shi dubu goma ya baka dubu ɗari kaɗan kenan wanda shi ne lai farayin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ka a kan biyansa amma wani kuma Allah yana ninninka masa ila sab'ati mi'ati fi'lin har ninki ɗari bakwai kai yakan wuce haka ma ila abu'atin kasira zuwa ninke-ninke masu yawa duk wanda kaje yana jayayya a kan wasu abubuwa na ilimin malamai da wabiyar Allah da bayan Allah da akwai sauran duhun jahilci ne a cikin kwakwalwanka don haka falalolin aiki wa zahirul a'ama falalan aiki Allah bai taɓa kayyade shi ba amma wani za ka ce yaya za a ce wai abu kaza za a samu lada kaza to kai ne mai bayarwa ba kai ne mai bayarwa ba kuma ga shi manzanka in sunnan kake bi da gaskiya manzanka ya ce Allah yana ninka mutum aikin sa mai kyau goma zuwa har ya ninka masa sau ɗari bakwai zuwa har ya ninka masa ninke-ninke masu yawa ya danganta da irin yadda ka yi aiki. Eh ba wai kawai Allah ya zaci wane ba shi ninki da yawa wane ba shi ninki kaɗan ba eh akwai manista Allah wanda Allah ya zace su kamar annabawa da sauransu wanda su saboda wannan mas'uliya da aka tsora musu Allah yake ninninka musu ayyuka. amma da kai da kai a ce wannan Allah ya ninka ma wannan ya hana wannan babu dalili Allah baya Allah baya zalimi baya nuna son kai in ka ga ya ta akwai wani abu wata kila kai da ikhlasi kai kuma naka babu ikhlasi sai ladan ya bambanta wata kila ko da karatun alqur'ani da ake magana cewa kowane harafi ana ba da lada goma ba kuma duk ba kalma ake nufi ba harafi alif harfu lamun harfu mimun harfu to a hakan ma me yiwa wani ya ce alif lam mim cikin natsuwa ko baya da alwala wani kuma ya ce alif lam mim cikin natsuwa kuma yana da alwala kaga bambancin su ya fi fili me yiwa ladan wannan sai ya ce wani ya ce alif lam mim a masallaci yana zaune a masallaci cikin natsuwa wannan ya faɗa shi ma cikin nutsuwa amma ba a masallaci ba kuma duk suna da alumma kaga bambancin su zai iya fito a fili yake ko kuma wannan ya ce alif lam mim yana da sanin ma'anan harfa wannan kuma ya faɗa ne kawai ya koya yana karantawa bai san me ake nufi shi ma da bambanci wannan ya san harufan ya san ma'anan su kuma ya faɗa a cikin sallah alif lam mim shi kuma wannan ya faɗa a cikin sallah amma bai san ma'anan su ba kaga da bambanci wannan lokacin da ya faɗa a sallah yana da buduri farrada qalbahu min ad-dunya wa ma fiha wannan kuma lam yufarrid qalbahu min ad-dunya wa ma fiha qatilan ya faɗa kaga akwai bambanci to haka Allah yake fifi da wasu akan wasu akan dalilin yanayin yanda kai ka gabatar da aikin nasa to Allah baya zaluntan bawa ba wanda duk ya imani da ubangiji sai shi shi baya tsoron ba baya tsoron rahat baya tsoron a tauye masa aikinsa baya tsoron kuma a zalunce shi Allah baya zalunta koma kowa wa ma kana rabbuka nam Allah subhanahu wa ta'ala yace wala yadullu rabbuka kai ahada shine ne cewa wa ma kana rabbuka nasiya ba wajen nan bane na wala yadullu rabbuka ahada shine na'am وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا نعم وأنا سوى منا المسلمون daga cikin mu akwai waɗanda suke musulmai ne sun yi ƙauyen su da Allah mu musulunta wa min al qasituna a cikin mu kuma akwai waɗanda suke kafirai ne wato an kira su da kafiruna saboda alqisu idan an ce almuqsitu to sai ba da ma'ana a positive idan an ce alqasitu sai ba da ma'ana negative kaman kaman laka ne da alaika wato an ce almuqsitu wato al'adilu mai adalci in an ce alƙasidu azzalimin kenan mai zalunci to sunan sun yi amfani da musulmuna da da wani zai iya zaton zai jira wa anna minal muslimuna wa minal kafirun ko ba haka ba to sai ya zama to wa min atu anna minal muslimuna wa minal qasiduna da sun ce muqsiduna to ya koma kan adalai amma min nal qasituna azzalimai ke to me yasa suka ce al-qasituna a maimakon sai al-kafiruna inna zulma inna inna inna shirka la zulmun azim saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce shirka shine babban zalunci saboda ma'anar zalunci anan kafirci ake ne na'am wa anna min al-muslimin a cikin akwai musulmi wa min al-qasituna akwai wanda suke kafirai da suka zalunci kansu da kafirci ke sa aka ce musu qasidun kaman aslama wanda shi ya musulunta wa ulaika taharraw rashadan waɗannan su ne suka yi kardadon shari'a me yasa aka ce sun yi kardado saboda mutum shi yake taimakawa kansa ya shiga hanyar madaidaici Allah subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa a a cikin suratul shamsi yace wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya sa maka hasken fahimtar fujuru ya sa maka kuma hasken da zaka iya gane wannan taqwa ne to amma fa sai kai aiki in kai aiki shikenan sai ka zama cikin ashabul fala kada aflaha man zakka saboda haka yasa suka ce ومن أسلمه أولئك تهروا رجلا وأن سكي كردادو كردادو وأن سكي كنتا تاسك فهمت أتكين الأمر لن سكي جني والليل يجي زمان يجي فذا أنا نمو قوة الليل يجي ما يأمباني لأن بصيرة تبيئية لأن سبحانه وتعالى يسامسا يغانو لسيا واجبين yasa ayoyin Qur'ani suka ce kada afala ta tafakkaru afala ta ajilun saboda kai amfani da wannan jibiliya da Allah ya baka ta akalu da jibiliya da Allah ya baka na tafakkuru ka gane gaskiya sai sa mu manzo sallallahu alaihi wasallam faɗa hadisi la yakun ahadukum imma'atan kada dan ku ya dan dan ku ya zama bi ka zai zai ya kuda in aka sanan nasu a san tsoyin asa'u asasu walakin waqtidu anfusakum kada yan ku ya zama bi ka zai zai sai in mutane sun kyautata zai kyautata in sun munana ni ma in munana a'a ka tsayar da kanka a matsayi kamar inda wai wasu yan boko suke cewa ko if you cannot beat them join them to wannan babban halaka ce in ba za ka iya hana mutane ba kawai ka shiga cikin su wannan ai wato wayanda suke wannan malla halaka da wanda ba su da ɗabi'a ta gari su ma ba su ma da wasu ɗauka ɗabi'a ta gari wani abu ne wanda yake na wajibi a nemi shi da ko sai suka ce if you cannot business join them wata kila ma ke sa ƙasar mu gabaki ɗaya ta rikirkice kowa ma ya zama ba zai iya yaƙan fatalities ba ba zai yaƙan corruption ba shi ma zai zama corrupt kenan abu ya lalace wannan aƙida ce mai muni wanda yan boko suka yaɗa wa yan uwansu kuma ya zo ya zamanto yana cutar da mu na'am
وأما القاسطون فكانوا لجهنم هطبا wa ammal qasituna amma su waɗanda suke azzalumai waɗanda suka zalunci kansu da kafirci to dama Allah ya ce liman sha anin kuma an yastaqima to lam ta sha an tastaqima an ce kai ta harrin rushd kai ta harrin rushd ka shiriya ka ji ta harrin rushd ka ji son zuciyanka to shikenan kai ka zaɓa kenan lam ta sha an tastaqima baka so ka daidaita ba to dama Allah subhanahu wataala ya raba gidaje makoma guda biyu ne ko dai gidan aljanna ko gidan wuta babu in babu in between saboda haka wanda ya shirya ga makomansa wanda ya fata ga makomansa Allah subhanahu wata'ala ya ce ah, wa amal qasituna amma waɗanda suka zalunci kansu da kafirci fa kanu li jahannama haqaba waɗannan sun kasance karmani ne da wutan jahannama wato da su za a hura wutan jahannama Allah ya tsare وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا
wa annahu istaqamu ala tariqati wato su waɗanda har yanzu dai ana faɗin cewa Allah ya riga ya sa maka wato imkaniya na gane daidai da rashin daidai in ka ga ka ɓata, kai ne kake amfani da wannan imkaniya din ka cuci kanka in ka ga ka shirya kai ne kai amfani da wannan imkaniya din ka amfani kanka don haka mutane su suke zaɓa wa kansu makoma to shikenan tun da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa a mana- sun- ya faɗa a harshen a harshen mala'iku a harshen aljanu cewa wanda ya shirye su waɗannan su ne ta harraura shaɗan suka kintaci shirya to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa amman qatiluna fa qalu li jahannama faqaba ce wa allahu istaqamu ala tariqati da da suka fahimci gaskiyar nan sai suka tsaya kan akan hanyar gaskiya domin shi fahimtar gaskiya daban kuma ka iya yaƙan shekan ka yaƙi abokai ka yaƙi wasu wasil kannatin da wasu bitulun na shi ma wani babban aiki to Allah subhanahu wa ta'ala sai da da suka fahimci cewa in da kamu ala dari kashi sun daidaita a kan hanya madaidaiciya la asqainahum ma an gadaka da mun shayar da su ruwa wanda yake mai dumbin yawa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi mawadaci ne kuma baya jin ƙyashin ba da abinsa wato abin da ya samar shi Allah shi yasa aka kira Allah algariyu kuma aka kira shi alkarimu saboda abin ga shi nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutane za su taru na awwaluhum da akhiruhum da insuhum da jinnuhum a wuri daya su roki abin da aka bawa wani bani adama wanda ya fi kowanne yawa a duniya a ce kowa yana so ya zama kamar Bill Gates wajen kuɗi. To Allah kuma ya ba wa kowa haka. Allah ya ce ba abin da zai sauye daga cikin kankansa sai kamar a sa ilalin zare a cikin ruwa a tsani. Idan filin nan na zare da ya ɗan damcin da ya ɗaya wannan ya rage teku to arzikin Allah ne. Don haka Allah ya ce sa arziki a ƙasa ma ya bar ku ku yi shekaru ba ku aka nufa da arzikin. Ku yi shekaru kaka da kakanni kuna ta yawo a kan arziki a ce akwai gol a zamfara duk kakannin mutum mutum ban sani ba sai yau Allah ya zo wanda ya nufa da mora gashi a ce akwai uranium a Niger kuna ta wahala a ce akwai fetur a arewacin Najeriya ana ta muku gori duk ba ku sani ba sai ran da Allah ya ga dama ya nuna muku ku gaji ku cire cire ku saboda haka shi Allah subhanahu wata'ala sai ya ce da a ce sun mutane sun daidaita a kan tafarki na daidaiti la asqainahum ma'an gadaka wallahi da mun shayar da su ruwan sama mai yawa da ba mu zuwa roƙon ruwa ba abin da zai samu je roƙon ruwa kullum kawai sai Allah ya mana ruwa a yi samu abinci kuma duk na ta faɗa a tasiri tasiri da su gaba da yawa duk ga dara da nan adam yake duk wani holo ƙwansa wallahi yana rawa ne dan saboda mai noma inda babu mai noma da duk ƙarfin ta kare ko wa an je a Kano wai ba kawai ya je Kano ne ko zai ce ai na mutu suka za ka ce ai babu sai ana saman ƙarya to haka ne duk birnin takan birni idan babu wannan wanda yake sunkuya wannan ya ya noma dankali da jada da dawa da sauransu ba za ka zuba zinare a daka maka garin sa ka sha ba ko ba za ka ci garin siminti ba ba za ka ci garin ko ina ce ba za a rika maka shi ba wanda suke yan gata da yake Allah ya san bai ba su damar imkaniya ta noma ba to su sai kora su cikin kurmi shi da kansa yake musu noma da sanar musu da bishiyoyi da itatuwa su ci wannan su ci wannan su tsaye su tsaki nasu sai ya san kai dan adam marowaci ne ba za su wadata ba in dai kai za ka dogara da kai eh to Allah subhanahu wata'ala yake to da mutane sun daidaita kan tabarki kamar da yadda mun karanta a kan suratul muhin cewa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara Allah ya ce la asqainahum da mun shayar da su ma an ruwa ga dadan mai dindin yawa na'am لنفتنهم فيه ومن يخرج عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا to kuma nan din ma daga cikin malamai suka ce ai wannan aya ma tana muƙabala da ayan walau anna ahlul qura amanu wa taqawla fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard da yan jira da mutane sun yi imani sun ji tsoron Allah da mun buɗe musu albarka daga sama da ƙasa To idan ma Allah ya ba ku ɗin fa, kar ka ce ai ka yi imani, Allah ya ba ka arziki, shi ke nan ka tsira nan ma fa kana takatsan dole. Allah ya ce ni nafsi na fihi mun yi haka ne don mu jarrabe a cikin kuma arziki. A ba ka abincin da yawa, ko za ka yi alfahari irin na tana da suka ga sun yi arziki suna kai da abinci suna da kayan masana'antu suna da menene shugaban su ya zugo ya zo ya kirje ce ba wanda ya ce karya tattalin arzikin su to Allah ya turo corona ta karya to nan kuma za ka mai da al'amarin da Allah ne ka ce wannan abu da ka samu na Allah ne Allah ne ya baka ka gode masa kuma ba wai na gode maka ya ubangiji eh ana bukatar wannan na baki amma wanda ya fi muhimmanci aiki za ka yi aikin da yake nuna kai mai biyayya ne ga Allah za ka sarrafa wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya baka wajen bin Allah ko za a fara holewa a fara ɗaukar abokan banza a fara alfahari ana sayan abubuwan nishaɗi ana nuna aikinsa Allah ya ce wannan ma in mun ba su za mu jarrabe su ne a cikinsa mu ga kowa ya mu ga irin aikinsa ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا wanda duk ya bijira ga barin tuna ubangijinsa a cikin ni'iman da Allah ya masa nan zikirin rabbihi ba ana maganan wanda ya daina faɗin la ilaha illallah kawai bane a'a shi duk da ta iya shigowa wanda baya zikiri a'a wanda baya suna Allah duk na iya shigowa amma man yurid an zikira rabbihi anan ana nufin wanda ya zamanto ya ƙi tuna Allah a cikin ni'imar da Allah ya masa. Baya tuna Allah a cikin ni'imar cewa ya gode wa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. To ya sulku Allah zai shigar da shi azabar fa'ada azaba wanda take mahauhawiya. Malamai suka ce azabar lara hada biyu, azabar da babu hutu a ciki. Imam Kirma yace huwa sakaratun marsa a fi jahannam wata face mai santi kamar yadda ka san bayan bayan akwatin zinare a jahannama za a sa kafiri ya hau ya hau ya hau kafin ya isa ya narke zuwan garo a sake to to shine azaban sa'ada malamai suka ce yi wurin an zikirin rabbihi a nan yana nufin in bai bada zakka ba bayan ya samu ni'ima bai tsawaita bayan Allah ba bayan ya samu ni'ima in bai rinka batsarwar a'an nashi da abubuwan da ya samu ba duka yana da gaske nasluku azaban sa'ada wasu malamai suka ce azaban sa'ada ban kafin na lahira akwai salbun ni'ima ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam roƙo Allah Allah muna neman tsarin ka daga salbun ni'ima salbun ni'ima shine talak mai kuɗi ya koma talaka mai mulki ya koma tutacce mai lafiya ya koma marar lafiya duk wannan Allah yana azabtar da waɗanda suka gudunce wa ni'imar shine in baka gode wa wa ni'imar Allah ba irin malam mutane su ta kuma gode wa ni'imar Allah ba ka gode wa azabar sai ka dinga jira ce la ai shekarun baya a garin nan akwai wanda yake mu kuɗi amma ka duba yadda Allah ya yi da mu ka bi ciki kanka mai kai wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mu in ka samu dama wallahi bilki mutane kaza kaza yanzu ba dama duka a wannan yana zuwa ne sakamakon irin yadda Allah ya maka kai kuma da yadda ka saka idan Allah ya maka alheri ka saka da budurci to Allah subhanahu wata'ala sai ya azabtar da kai a duniya ma kafin aje lahira na'am
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد har yanzu dai aljannun nan suna wa'azi wa 'yan uwansu kuma suna faɗin cewa abin da suka koya ne daga abin da suka ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annal masajida ku sani masallatai lillahi na Allah ne wato wuraren sallah masallatai ko suna maganan masajid wato cewa a wuraren da ake ibada wato ka a waje har da ibada zuwa ga wani wuri inda ba Allah subhanahu wata'ala ke a waje har ba waje har wannan illa ba wai kamar wajen sujada kawai ba a'a suna magana cewa wato makasar inda za ka fuskanta da da ibadarka shine Allah subhanahu wata'ala a wannan masajida cewa masallatai idan ka kira shi da sunan masallaci gidan ne kenan lillahi an gina shi ne domin ambaton Allah da sallah wala tad'u ma Allah ahada kar ku bauta ma wani tad'un tad'unan la ta'buduni kar ku bauta ma wani tare da Allah wannan hadisi ya tabbatar da wannan lokacin da wani mutumin ƙauye ya zo ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka zuba yashi a lokacin yashi ne ya ga yashi mai kyau ya ga inuwa mai kyau sai kawai ya je tsuguna ya kama su tsaye na bai suka masa sa kai kai kai kai to za ta la ta zurmu ɗauke yanke masa saboda kowane mutum kai shugaba ya kamata ka fahimci yadda fahimci yanayinsa mutumin ƙauye ne saboda haka yanayin da yake fuskanta ya kamata a fuskance shi daban da na mutumin birni shi ba ganganci yake yi ba ya wata iyakacin yadda yake ganin ya yi daidai kenan to za ta la ta mu har ku yanke masa da tsarin sa kuma ya gama bayan ya gama ya taso ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama assalamu alaikum wa sallallahu alaikum wa salam ya gaisa da shi eh bayan ya gaisa da shi ya haza innal masajid lam tubla ya haza bawan Allah masallatai ba dan abin da kai nan aka gina sai ce inna ma hiya salatun wa zikrullah abinda ake a masallaci sallah da ambatan Allah to yau wasu sun fito su kawai masallaci ba a komai sai sallah wanda ya zauna ya zikiri ya saji Allah wanda ya zauna ya istighfari ya saji Allah wanda ya zauna kai yanzu kan ma wasu masallatan ma su ka ake an ga bayan an ga masalla kana dan zama na ilmin to ce wannan ko da ɗari ka ɗari ka yake yi to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya koyar da sahabbai inna ma hiya salatun wa zikrullah abinda ake a sallah sallah a masallaci sallah da ambaton Allah anan kasan mun malaman mu sun kiyaye mu har zuwa mu an yi ta fama da wasu na cewa ai kawai ba a komai a masallaci sai sallah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada saboda haka zikrul lahi ma duka sai tabba wani abu da zikrul lahi ba as-salatu fi zikrul lahi saboda zan zuciya lokacin ma wata kila da yake an kyale su hadisai da sunan ba iyaka wanda suke magana akan zikrul lahi yanzu waye sai zo sai zikrul lahi ayi da'ira ayi ayi kuri a cikin masallaci ana zikiri wai ba sunan manzon Allah bane sai tafsirin jahili saboda yanzu ga sahihan hadisai wanda duk malamai sun yi istikrari sun fitar da su wanda kanan nuni a cikin bukari amma zama da karancin taras aka zo aka yi da ran mutane da wannan to kuma akwai wanda makalata da kuma Allah ya hadal nan ko da wani sunan wani hijira a masallaci to shi a wurin sa kai shirka wa annal masajid lillahi fala tad'u ko tad'un nan ba wai kira bane la ta'budu ne ba wai karka kira sunan wani a masallaci ba la ta'budu ma Allah ahadan karka bautar bauta ma wani tare da Allah in haka ne inda a cikin abu sunan wani ne ba za a yi kiran sallah ba don ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga Allah ke kira ko sai kuma ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah to sai ka wuce sai ka koma gida kan ka shiga masallaci don za ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah ka kuma ka kira sunan wani Allah me yawa ta mana kai kai kai sallam na gadala mu mika masa waya akan jayayya da ai a waje ake kiran sallah ba irin na zamani bane daga nasi kan yake cikin masallaci dan ake hawa a duniya ko ne kuka bada masallaci ku kawo masu kira cikin masallaci mun ji to amma sai dai ba za a yi ikama ba tunda ikamar na cikin masallaci ake sai liman ya tsaya a gaba an daidai da tsawo sannan a yi ikama kuma a ce ashhadu anna muhammadan salata da kuma Allah ya hada duk karatun sunna da ake karantar wannan duka a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su kuma a ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza kuma mutane su zauna ma suna cewa an miki dadin aswad ko an وعن عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن وانه duk sunan wa'annan an kira a masallaci kafirci kenan saboda haka maganar la ta da'u wai kar ku kira sunan wani a masallaci sai Allah shi kadai ko ba haka ake nufi ba abinda ayar take nufi wala ta da'u ma Allah ahadan kada ku bauta ma wani tare da Allah na'am dan masajid lillahi salatu da'u وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه بدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا نعم الله سبحانه وتعالى يقول قلت لها مسلم shine lokacin da mana dogara bi wa annahu lamma qama abdullahi har yanzu suka ce yadda al'amarin yake lamma qama abdullahi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ya du'uhu nan ma ya abuduhu ne don saboda da yawa daga cikin masu neman karkata addini suna yawan amfani da da'awa da sunan kiran suna shi ne shirka. Lokacin da bawan Allah shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsaya a masallaci ya ru'uhu yana bauta masa. A nan ina ganin wato alƙur'ani masu alƙur'ani. Idan kuka lura karatun da muka yi na jiya ko shekaran jiya ne mun yi magana a kan cewa lallai waƙi'o'i guda biyu ne ba waƙi a ɗaya ba ce wannan zuwan aljanu aljanu ƙulubi ya ilaya annan sama a nafaru minan jinni da kuma wa isarafna ilayka nafaran minan jinni ya sami hunan ƙura'a wancan na isarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam tare da Abdullah ibn Mas'ud su suka je gurin a wajen jinnu nasijina manzo sallallahu alaihi wasallam ce ba sahabbai ko waye zai zo ya raka ni zan je wajen zan je magana da aljanu kaga iri iri ya faɗa saboda haka anan manzo sallallahu alaihi wasallam ya san zai je magana ne da aljanu ya san da haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san wa'azi zai har ya sanar da hasabar su zai je wajen aljanu kaga ashe da sanin sa uluhiyya ilai kuma sai da abin ya gama faruwa har sun ji shi manzo Allah bai san an yi haka ba ashe lokacin da yake karatu ga abin da yake faruwa sai a lokacin ne ya Allah ya masa wahayi ko ya ga mun cewa ga abin da ya faru ga abin da aljanna kun gane ko me yasa naka doyi cewa alqur'ani tafsirul qur'an da wajen hallin mushkilan ta cikin idan an sa da zuwa hankali sai ka ga malaman da suka fassara wancan cewa wato idiyun nan su ne da rinjaye saboda ne sai suka ce wa annahu lamma qama abdullahi lokacin da bawan Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana bauta wa Allah yana yana sallah sai suka tattaru suka kiba wuri kadu ya kununa alaihi libada sai da suka yi kaman za su matse gurin ya shiga har kaman za su tattamfaru da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sha'awar wa'azin da sha'awar karatun Qur'ani suna ma jin kaman su je su rurungume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga cewa kama abdullahi ya du'uhu ya nuna wannan waƙi'a ce ta kukaga wanda manzo Allah da asuba yake sallah wa sahabbansa yana karanta surar ta wannan aya ta tabbatar da ta warware wannan iskalin cewa a wannan lokacin ne su wa'annan aljannu suka ji alqur'ani suka yi imani na'am qul inna ma ad'u rabbi Allah subhanahu wataala ya ce ka gaya musu ka ce inna ma ad'u rabbi iyaka ina bautan ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada ba na tara kowa da shi a wajen bauta wato anan da aka zo annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada to shi kenan maganar riwaya daga aljannu ta kare a nan sai aka yi iltifati zuwa ga kuma isar da sako ga su kafirai wato umarni ne daga Allah nan ba wadancan hikayen ake yi ba ta tsaya a nan iltifati zuwa ga kafiran makka ko kun ji ba ku kafiran makka ba ku ba aljanu ma sun yarda da abin da na zo da sun yi imani da shi don haka ku bi ni ko kar ku bi ni ruwanku ni dai ba zan daina abin da Allah har firamare a sanatin da Allah ya dora min ba kun ka gaya musu ya rasulullah ka ce inna ma da uwan bi ya gani bangiji na nake bauta maka dai ba na hada tarayya da shi wala usirku bihi ahadan ba zan hada kowa da shi wajen bauta ba ba ruwana da wata lata ko uzza ko manata ko hubal ko ma menene waɗannan tarkacin banza ne ba su wadatar da komai da bawan Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai tafiyar da harkan bawa قل إني لا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل كذا إني سواني لا أملك لكم ضرا بانا ملكا توتر لكم ولا رشدا ba na da mallakan wato shiryar da ku kamar yadda kuka san kuke ganin kun fi ƙarfi kun fi ƙarfi ƙarfi na ku manya ne ku masu mulki ne ku masu dukiya ne eh mana shaddu na ku wata kamar yadda suke faɗa ko eh inda Allah na son abiji da ya zaɓi rajulan min al-qaryatayn aziz yadda kuka san ba zan iya cutar da ku ba ko ba zan iya shiryar da ku ba الرشد من الله والهلاك من الله ni ba zan iya kare muku cuta ba ba kuma zan iya cutar da ku ba abubuwan da suke cutar da dan adam babu kamar jinkirin Allah jinkirin Allah wajen aukar da musibarsa shi yake cutar da mafi yawancin bayan Allah da musulmin da kafiran su kafirai an ce halaka za ta same su yau shekara nawa muna ta bugawa da kai me yasa ne muka kalakar da kudin mana rinka izgiri saboda ne haka nan shi ma musulmi yayi fasikanci sai yayi wannan yayi wannan yayi wannan a ce masa kaza a'a kuka ai wallahi lafiya muke karawa da ba da shi ma jinkiri Allah yana mutum jinkiri abin da ake cewa wai lalala kiwon ragon layya to amma sai mutum ya rinka ganin cewa kamar ya fi ƙarfin Allah subhanahu wataala ne sai kuma nan da Allah ya yi masa kwaf daya sai ka jana wayo wayo wayo Allah subhanahu wataala ya ce ya musu la'allakum lakum darran wala rashada cutar wanda kuke ta in yi ba ni ne ne yi ba ni na isar muku da sakon Allah shi ne ne yi shirya kuma ban kisa in shiryar da ku ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da har yanzu dai kar mun manta da iskalin nan na innaka la tahdi man ahbabta da kuma wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim dole duk karatun haka yake sai kana jawo wancan aya lokacin da wannan ta zo kwalwanka wancan ma ta zo ka samu mukarana tsakanin wannan cewa la inni la amliku lakum darran wala rakada ay la astati'u an akhluq al hidaya aw aw aw aw rashad fiku alladhi yakhluqu rashad wallahu subhanahu wa ta'ala amma kan cewa wai wai innaka latahdi ila siratil mustaqim ay hidaya ce ta insha da irshad saboda haka shi karatu wanda bai iya shi ba ya bar masu yin sa ya bar wa'anda suka yi yanzu nan kawai ita ce la amliku lakum darran wala rakada to idan ka cutar da wani ba shi kuma fa ka sa mutum ciwo ka ka masa rauni ko ka masa wani abu ka cutar da shi ko ba haka ba amma ta yadda ta wani fuska kai ya ka zama sabab ne zuwa ga cutuwarsa amma kai ba kai ne asalin wanda ka cutar da shi haka nan kuma kullum tafiyar za ta rika tafiya tsakanin positive negative bainal haqiqati wa bainal zahiri wal batin bainal haqiqati wa shari'a wanda wasu ba su gane ba suka ce babu wani bambanci tsakanin shari'a da haqiqa to nan duka ana magana ne akan haqiqa yasa wanda ya dauki haqiqa ya zama zindi ba yiwuwa kawai ka je ka rungume transformer kana mutum ka ce za ka wanke lafiya ba zai yiwu ba to hakika shi runguman da transformer dan haka yadda ka san dai masana electronic electronic and electronic suka ce ba za ka ga ba za ka ga current ba sai ka hada a negative da positive to haka ne ba za ka tafi kan siratul mustaqim ba sai ka hada shari'a da hakika kun san dalilin da dan hakika ya halaka ai irin wannan tunanin la amliku lakum darran wala rashada to in ka gana bada ma Allah ne yayi ni haka ko ba haka ba haka Allah yayi aikin sa ne ko ya tafi ya ce haka Allah yayi ya rufe yayi komai ya ce haka Allah yayi ya haka ai Allah ne komai Allah ne yake gudanarwa kaga amana bi ba'd al-kitabi wa kafara bi ba'd ya ce ya yarda da cewa Allah shi yake komai kuma ya yarda da cewa Allah shi yake kuma ya bar wayannan abubuwa to da wanda yake ka bari kuma shi ya san shi yake yin komai din yawa idan ka ce shi ne zai da ka jiya ga yadda na kai komai oho shi ya shi ne ka shi ne za ka zai ka baba dan wuta kenan amma kuma dan za ka ce ai dan aljanna ne sai ina kuma kaddara kaddara ne shi kenan Allah kaddara kai dan giya ne Allah kaddara kai kuma dan wuta ne magana ta kai ko ba haka ba saboda haka dole ne sai ka haɗa kisa bari da dan wal bahar ba wasu su gane me yasa ake cewa haƙiƙa haƙiƙan al'amarin haka yake me yasa ake cewa shari'a haka Allah ya karanta shi alƙali an haramta masa aiki da haƙiƙa shi malami mai wa'azi shi aka ce ya yi aiki da haƙiƙa ya bayyanar da haƙiƙa shi kuma haƙiƙar ta hikima yake bayyanar da ita alƙali idan aka zo gurinsa aka ce in kai da wannan mutumin ya ɗauki wuka ya farka cikin wannan shi nan sai ya farka cikin sa eh wa ina ce su ga su ga su ga su to shi kenan ya mutu kuma to shi kenan ku je a je a kashe shi shi ma a farka cikin sa فالآن ألا يقدر أبوك ألا يقدر ما كان من نفسه أنت موسى إلا بإذن الله كتاب موجل يبدأ كجهة ميمة وكما ندى ألا يأتي وما يقتل النفس المتأمل فجزاء من جهنم ثم الذي يأتي وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس تجي كرها جاية مسا أما مدامة يجي تنقل انت وكذا ما كان نفس أنت موسى إلا بإذن الله كتاب مؤجلة وأنا حقيقة حتى حقيقة كلها باشا إيه amma kuma wakatanna alaiya annan nafsa bin nafsi shari'a ce amma da ba wurin alƙali aka je ba sai aka zo aka samu babban malami irin irin malam abubakar aka same shi aka ce aka rama kalla wallahi wannan ne so kama wannan wuka ya kashe shi mu dai ran mu ya ɓaci ya kashe mana ɗan to jama'a ku yi haƙuri yi tawakkali ga Allah Allah ne ya kawo ajalinsa in ba dan ajalinsa ba ne ko ba haka ba ba da bayan da zai yi kaje amma Allah ya riga rubuta yau ne karshen rayuwar ku je ku ku yi masa sallah ku binne shi in za ku iya ya shiga ku ya ce kuma za ku iya shiga ku ya ku biya wannan ba ba alƙali ba ne amma alƙali sam bai isa ya yi wannan ba saboda shi shari'a zai aiki an gane shi kuma malami zai dawo da su kan tauhidi shi ne hakika to idan mutum yake shi ya rike kawai hakika ko ba ruwansa da maganar shari'a to ya zurfi kan cikin duk ya yi fatali da alqur'ani ya yi fatali da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan shari'o'i ya ce ba su da amfani duk da wani annabawan ba ya zubar dan haka za ka wadatu ga barin hakika ba za ka wadatu ga barin ta ba dole ne saboda in ka ce kuma ba ruwanka da hakika hakika kuma fakat tafakka shi ne imam malik ya ce man tafakka wa lam man tafakka wa lam yatahaqqaqa faqad tafakka man tahaqqaqa wa lam yatafakka faqad tazandaqa wa man jama'a baina hazaini faqad tahaqqaqa wanda ya rike shari'a babu hakika zai zama fadi duk abin da zai ce shi yayi ba ruwan Allah ni ba ruwan Allah kai ka kace shi ba ruwan Allah Allah ba ya da ba haka ne shi ya kashe shi shari'a ta ce a kashe shi saboda ya kashe mutum amma kuma da ruwan Allah Allah ne makan da sun ta mota illa bi idnillah dan haka da ruwan Allah to in kace ta yi shari'a Allah babu tunanin tauhidi to ka zama sai ka zama fasiki man tafaqqaha wa lam yatahaqqaqa faqad tafassaqa idan kuma kace to abun nan ba ruwan mutane ba abun mutane Allah ne ke komai man tahaqqaqa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa kenan ka zama zindiki zindiki tun da su da shari'o'in Allah yake babu da cikin cikin shari'o'i da hukunci shi ne imam Malik yake wannan jama'a baina hazaini wanda ya hada wannan da wannan faqad tahaqqaqa shi ne ya samu hakika ta gaskiya ba hakika ta wani san zindikai ba yanzu wa'inda muke yaki da su man tafa man ta man tahaqqaqa ne wa lam yatafaqqaha su ne muke ta fama da su amma duk musulmi ne zama musulmin gaskiya sai ya zama manta haƙaƙan nan na man jama'a bai na halai misali shari'a da haƙiƙa idan ka ga budurwar da kake so ka aura kyakkyawa ta sha laifi ta sha gwalagwalai ta fito shari'a ne ta haɗa tsakanin ƙarya ne da gaskiya haƙiƙa ne da shari'a hakika shine inda uwanta ta haife ta shari'a kuma shine wannan kayan da ta sa shine shari'a an gane sai ka ce mata kai aje Allah ya zuba miki halitta kai ke kikkiawar mace ce kaza ka tafi ai dan ma ba ku gani ni bane eh dan ma na sa wannan halitta ba ku gani ba wace gari da ka zo ka kira ta ka tsaya a can gaba da kofar gidansu kawai sai ganta babu komai a jikinta ta zo tana zuwa wurin ka dan ka ga hakika za ka tsaya ne in ta ga aure da za ka aure ta sai a ce ma wata tsaya ne ban ta ce ba sai na neman ka ga yadda ta fito kuwa to ƙarya take ba haka take ba kaga wannan shine hakika dan haka hakika in babu rigar shari'a hauka ne shin da yasa shi yasa suke ganin dan hakika mahaukaci saboda bai sa rigar shari'a ba idan kuma da za a ce ta ce ma ai ka gan ni na da kyau ko eh na masa ko eh to shi kenan ko ka zo gobe da kallo sai ta ta yi wani mutum mutumi na kara sai ta saka wannan kayan ta rana ce ko wannan gwalagwalan a jiki sai ta turo masa aka ce ta kira a kira wanda sai ta turo masa wannan abu yaya to ta turo muka shari'a ta ke nan ta ta turo muka ta to ni na ce Allah mu wani ni riga ta tun ko kai ba riga to ka ga ake can ta ce ba ka san zallan jiki nan ta ce ba ka san riga kai ya kake so a maka ne eh wato abin da kake so man jama'a bai na hazai kana son a haɗa riga da kuma mai riga guri ɗaya don ka karɓa saboda haka wanda duk kaga yana rike da wani wai hakika hakika ko bai samu mulki ba baya da waliyan mulki da ya samu zindiki ne dan uwansa ya halakar da shi ya dauka ya samu waliyan mulki da ba waliyan ne mulki da ba na'am wannan duka irin waɗannan ayoyi su haka suke tafiya la amliku lakum darran wala nafa wannan ana maganan khalqu darari da khalqu nafi sai Allah amma sudurun nafi da sudurun sudurun irjani zai iya zuwa daga bawan Allah shi na shari'a zai maka amma hakika ta irshadu da ruru da duru tana wurin Allah subhanahu wataala kaza ma sana Allah subhanahu wataala أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الهدي للحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين العزيز وانا ربك رب العزه عما يقول السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.